igiya maɗaurin kaya wato ambasada na ƙungiyar alkitabu wa sunna ala fahama salih ta jamhuriyar Nijar wanda yake shine ashe sanusi abubakar ya zo yana da mintoci har guda goma sha biyar allah nake roƙo ya taimaki sheikh ya daidaita harshensa allah ya yi mashi jagora tare da shi akwai alaramma anas sani daga zaria alaramma anas ka ka karanta wasu ayoyi daga alkur'ani kafin isowar sheikh sanusi daga jamhuriyar niger birnin yamai anas ka ka karanta wasu ayoyi kafin isowar sheikh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا رد لقضائه ولا مؤقب لحكمه يفعل الله ما يشاء كما يشاء وحيث يشاء ومتى يشاء وهو على كل شيء قدير يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وإذا كان كيف يكون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ثم عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات ‘yan wa musulmai muna matuƙar godiya ga Allah ta'ala da Allah ya kawo mu a wannan babban birni na tarayyar Najeriya ko in ce na Afirka gaba ɗaya domin ‘yan magana na cewa iza atata Najeriya azza kama Afirka ita ce uwa idan ta samu mura ko ta yi atishewa duk gaba ɗaya afirka ta samu matsala shi yasa muke kullum muke addu'a allah ya tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa lokaci takaitacce ne amma alhamdulillah ɗan uwa da ya sauka a yanzu kusan wa'azin ma ya ƙare shi allah ya saka mu dokta da alkhairi ‘yan uwa musulmai allah ta'ala ya kamuna ƙisar abul anbiya shi na ibrahim alaihissalam bayan ya gama gina ka'aba allah ya mai ilhama ya yi ma wannan gari addu'a da abubuwan da ake ce masa asasiyatul hayat mun sani a wajen ilimi na economy ko abin da ke ma iktisad akwai abin da ake cewa awamilin tsar da kuma awamilin jazab annabi ibrahim alayhi salam ya kalli garin makka yayin mata wannan addu'a sai ce rabbi ja'al hadha baladan
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير malamai suke cewa babu addu'ar take wannan tsada domin bayan imani ba abin da ya kai zaman lafiya da kwanciyar hankali idan akwai zaman lafiya akwai komai idan babu zaman lafiya komai babu idan ba zaman lafiya wannan wurin ba za mu izawa ba waɗansu sun zo a ƙasa ta hanyar mota sun zo hannu a gaba don mi saboda zaman lafiya ya fara ƙaranci wannan zaman lafiya annabi ibrahim ya da ya zai addu'a sai ya game gaba daya musulmi da kafiri duka rabbi ja'al hadha baladan ce amina in babu zaman lafiya sai a watse a ta neman inda ada zaman lafiya a samu yan gudun hijira wasu na bisa etaji ku duba wanda ya san sudan la hawla wala quwwata illa billah aka ce mai hankali yana ɗaukar darasi ga makocinsa sudan da marbatsi ne na na'aman mutanenmu za su ta saudiya sai su ji daɗin zaman sudan su wasa zuwa zuwa saudiya saboda zaman lafiyar kwanciyar hankali amma yau ina sudan take don mi saboda zaman lafiya karanci kaga da zai addu'a zaman lafiya sai ce Allah ka sanya zaman lafiya a cikin wannan gari don mi idan ba zaman lafiya garin da kake ba garinka ba ne yau za a samun mutum wanda yake saman bene yau ya koma a cikin ruwa ɗan gudun hijira ne ina zai tafi zai ta inda ar zaman lafiya bahaushe ke cewa zaman lafiya ya fi to ya fi sarkin ma wallahi sarki zai gudu in babu zaman lafiya sarki na su gudu tabbai siriya uwa musulmai zaman lafiya ba wasa ba ne shi sa Allah da ya tashi yi ma mutanen makka tuna musu ni'ima babba sai ce su bauta ma ubangijin wannan gida wannan ɗaki wanda ya yi mi الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف idan akwai yunwa akwai talauci za a gudu idan ba zaman lafiya za a gudu ta haka addu'a su tabi sai ce warzuku ahala Allah ka arzuta mutanen wannan gari amma in za ka arzuta man amana minhum billah kawai arzikin wanda za ka ba Allah ka bai wa wanda ya yi imani da kai ne amma zama- zaman lafiya Allah ya game ko ina Allah ya ce a'a wa man kafara har wanda ya kafirce za- za a arzuta shi ku duba shi ma talauci a wamil tsardi ne idan ba shi idan babu abu yau mutane nawa ne suka gudu daga afirka suka je asiya cikin ruwa suka ta mutuwa mutum nawa ne ta yoruba suna turai suna faduwa wasu su hau sahara suna ficewa a agadas a je a ƙasa waɗansu mutu a daji don mi saboda awamil tsar don babu malamai suke cewa idan kana da 'ya'ya guda bakwai idan ba ka da su dubba naka bane za su tafiya wurin nema ina za a samu su tafi waɗansu su fada cikin ƙasa ku ta ƙasan ƙasa yau rishi ya sa daga cikin hanyoyi na gazawar fikiri shine mayar da al'umma talaka a yada talauci a cikin al'umma a nan za a samu a yi ta'addanci don banda ka kawo amarya ka da 'ya'ya arba'in afirka ce nan go wani malami ke cewa 'ya'ya arba'in sai afirka mutum guda da 'ya'ya arba'in ka tare 'ya'ya babu abin yi akwai damuwa sai ya ka kamo nan ka kamo nan ka kamo nan har a samu an tiyatar da al'umma yanzu misali za ka samu wannan anan wannan aiki na wata ƙarƙashin hukuma ma'aikaci ne na hukuma na tsaro amma abinda ake ba sa albashi ko kwana goma bai sassa haka ne ko ba haka ba ne ba ya yi masa rabin wata da haka muna jin abinda ya faru a samu mali mali ‘yan ta'adda sun shigo da manya-manyan babamamai wanda zai iya roshe wannan gidan amma wani kile aka ba su suka buɗe wurin jika goma kawai polis ya tsari ya ce ba za a shige ba aka ce kai haka mai wuce yana zauwa aka ba shi jika goma sai ce a sauke a sauke giya wannan mota ta ita ta je hajjirin shugaban kasa tabbashi kai tsaye mataimakin shugaban kasa independence ya faɗi mutu aka mutu ta dammi saboda talauci abinda ake ba jami'in tsaro baya isa shi kuma duka wannan takatitati ne wanda za a samu kullum muna cikin matsaloli ta haka a wamilin tsar abubuwan da ke sanyawar mutane su bar ruwansu su je nema akwai talauci shi yasa na ibrahim ya musu ayi addu'a ya ce allah ka zuba arziki a cikin wannan gari amma ya ce man amana minhum billah amma arzikin kawai ya taƙaita ga wasu kai iman da kai kawai allah allah ce aiwa man kafara har wanda ya kafurta yanzu akwai inda an mace da yunwa daga cikin awamin da tsar akwai jahiltar da al'umma ya ana so a mallake su yanzu za ka samu nisba ta ilimi a afirka nawa ne za ka samu a wata kasar kashin 70 cikin 100 du jafilai ne 30 ne suka rubutu da ikaratu a inda wata kasar ba a samun wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba to ya zamu yau makarantun nan namu yau dunno da ke na hukuma duk sun lalace an lalata su an cika makaranta da yara amma wani bai irin sunansa shekara biyu uku yana a makaranta amma bai irin sunansa sai ya rayu a shekara goma a cikin kalas baya isa bai san komai ba baya iya karantawa baya iya rubutawa dole a cire yaya a kai su makaranta ta kudi kudi kuma babu sai a samu akalliya yan kaɗan ne kwarai za su samu ilimi nagartacce amma duk wanda an makaranta hukuma yanzu ba makaranta yake ba wasa yake kawai don mi malamin da mai karantarwa albashin da aka bashi bai isa shi baya ba muhimmanci to ka duba a inda suke kasashen suka ci gaba karanta ka duba gani abinda suke ba muhimmanci ilimi sannan da tsaro suka ce da ilimi ne duniya yau ilimi ne ke jagorancinta idan ka ce za ka yi ma yaƙi a yau ba irin na ba ne na ilimi ne kana cikin kilim kana cikin ac sai ka aika bawa ba mai akwai inda hatta yara za tun firamare ake koya musu wannan aiki tun firamare tashi da wannan sakafa tun da ake mayyazewa ta kasusa tun firamare kowane ya tsayarwa san baran shi kasan hanyar zai tsoka to mu kuma wa sai ka iya ka fara gemu sannan a ce to kaje likita kaje ilmin soja muke iya shi sa zaka samu afirka gaba ɗayan mu kayan makamai sayawa muke ko kuma kirta nan babban ƙasar uwar ita manan man ba wurin kera ba ba mai sai da a kawo har ka ce kai kuka makiyan mu sun ƙi sai da muna su sai da muku mi makiyan da sai da sai da maka abu saboda haka ƴan uwa musulmai mayar da hankali a wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba aikin mutum guda ba ne kai Allah ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم Allah ta'ala Allah shine Allah amma Allah ya dauki cewa ba zai canza muku ba halin da ku samu kanku a ciki sai kun yi ƙoƙarin canji da kanku misali karka ɗoka cewa shigabawa na bai kaza ba shigabawa na bai kaza kai mi kai ko addu'a Allah ya ba da zaman lafiya ta ba kuɗi wai abin nan nijar ne ana yin alkunutu ana addu'a ana alkunutu sai wani malamai ce malamai ku rubuta sunnakin mu cikin su nace mi nami mu ma azan ba mu wani abu nace aikin addu'a sai an baka zaman abu zaman lafiyar sai an baka idan ya zama hatta addu'a ta zaman lafiya ba za ka yi ba sai an baka kai ba mutum bane ma in ji mawardi mawardi yake cewa idan mutum ya zama cewa abinda ma zai amfaninsa ba zai yi ba sai an bashi aina umma أفريقيا تحتاج إلى التغيير أفريقيا تحتاج إلى التكثير لابد أن نفكر كيف ننقذ أمتنا يا دام تآمد الأمم رجعت كون نكسرج إن أغنين fata muke ga wannan kungiya mai albarka izalatul bid'a wa qamatus sunna wadda shugaba a sheikh dr abdullahi balalo ke jagoranci allah ya kara masa lafiyar kushin lafiya wannan fikira da suka hada mu a wannan wuri akwai wanda tun mun jami'a shekara 20 da wani abu ba magan juna ba da muka haɗu da muka yi sai muna hawaye muna gado guda wannan yan uwantaka muna fata allah ta'ala ya karrara ta ya zama cewa nan da wata uku ma kira mu ko ko mu kirayo ga gana ga ga kamaru kun shirya Allahu akbar
ambassador sheikh